ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 18 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 1447 wanda ya dace da goma ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar a darasinmu na ƙarshe mun tsaya muna cikin suratul fatah mun tsaya aya ta uku za mu tashi aya ta hudu insha Allah kahin nan akwai tambayoyi ta harko iya cewa iya da dabba ne a ɗarme sai ta mutu sai aka ce ai wani abu ne zai same shi ya haɗa kan dabba ɗan wani iya daga cikin aƙidu na jahiliya na mutane na mutanenmu mahi yawa wani abu ya ƙwaƙwallon mutane wanda cewa koma me ya ce ko kaza ma ka yi kiwo shi za ku ga anan mahi yawa ana asalin son kiwo ne ba son ki asalin aƙida ce akan mutane sai ga anan ƙasar da magaran su yi ko'ina yawan kiwo a cikin babban gari ba inda ke da magaran babu inda ka nijar tambaye masu abin da ke labarin dabbobi ko yasa sama ta dabbobi ko'ina ba garin da yake da magaran kiwo a cikin gida a cikin babban gari wannan abin ya daga cikin sababin da ya sa kowa yake kiwo da an ce ka yi kiwo ko da a kaza ce sai don wani bala'i ya zo sai haɗa kanta suna ƙidu na jahiliya gaskiyar magana ƙadara tana kanka tana kan kaza ko akuya ko tumkiya su ma bayi nan Allah ƙadara ka daban ta kaza daban ta akuya daban ta tumkiya daban ta saniya daban raƙumi daban kowa da ƙadarar shi duk wannan canji ne mara kyau mara ya sa akida ta musulmi kodin ku yi kiwon ku dai kodin sai addu'ar bude sallah da aka yi bayani shin ta shahi sallar nafila kadai dan wanda har ka ji bayanin ko ai da kyau har akwai ruwa ta Abu Huraira nace ya Rasulullah ra'ayta sukutaka bainat kabir wal qira'a hadat bulfiya ko wanda ka ai Abu Hurairah ai abin sallah ne kina sallar farilla ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ina jin kana wata shuru bayan tsakanin kabbara ka harama da karatunka me kake cewa ko ya kai mishi addu'a Abu kenan ana yin ta a farilla ana yi a nafila bayanin da muka yi an kawo dogayen addu'o'i na bude sallah kenan mutum an iya zama liman kakai doguwa dan kada tsananta mamunka ba da bude sallah ba karatun sallah ma hana ayi dogo wanda mamu kakka matsamamanka balle a da bude sallah kenan ana yi a farilla ana yi a nafila kuma illa na akwai dan gyaran sallah kadan addu'ar bude sallah ta cikin dare wani zai ce to ayya sallama duk sallama raka abi ya kai a abin da ke sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'ar bude sallah a raka'a ta farko ko da sallama da yake yi bai raba a ce ko da an kabara ta rama ko ta raka biya mata ta a idan kai guda ta buɗe sallah guda ta yi shi ne abin da yake na buɗe sallah sai shi wannan baban shi ne ya ce ya kawo kudi za a yi sadaka uku ko bakwai ce ya ce bai shi e kayi karya ka ce akwai kuna ce babu an samu ba shi kenan ba an samu kuna tsaya nan kuna babu an samu za ka karya yadda bida take haram karya ma haram ce ko kuwa ƙarya ko ce ƙarya ƙarya ce kurin kurin ka ce babu an samu ba ai haƙuri kurin shikin don ko da haɗu magana Allah bai kama ka magana yana cewa inna matsa'atu fil ma'ruf haka manzo Allah ce duk abin da ake cewa da'a ce kowa da ake ba ana da'a cikin abin kware ba da'a cikin saba ma Allah la ta bil makhluqin fi fi masal khaliq ko ba da'a ga wani cikin saba ma halici kenan wannan ka'ida ce baka yin ƙarya don kana tsoron shi kai tsoron Allah sai ana maganar shi'umunci da ake cewa mace tana kawo talauci ko dabba ɗan wannan masana kamar dai ta farkon ce na maganar canyi annabi iya kiran a tayyara ta shirkun annabi ya ce tayyara a tira tira mana shi umci kurin annabi ce shirka ce kace ina kaza ina gama kawo zan wuta babu sa'a an gaga kuturu da sa'a haka yake cikin abun sun jahiliya zaka yi bulagoro an gaga kaza da sa'a ba kaza wannan duk canhi ne cewa mace duk magana guda ce akwai ruwaya cewa in kana shin fafi salasa akwai ruwaya in ha akwai shi mutum inda har akwai shi cikin abu guda uku da nake magana cikin mace da abun hawa da da abun hawa da gida annabi yayin maganar cewa shi umcin mace bayan shi umcin bata kama ta da wuce a shi umcin mace mugun halinta shi umcin dabba koli ba ta ki hawa haiwa da ke kama koli nan dabba ta karya kashe ma dabba haka shi umcin gida ce matsin gida ba walawa amma ba gida mace ba ta kama talauci kadara mace daban taka daban ga mai ƙida. Allah kadara ma tun da kasa mai kadara tun harkon halitta an kaddara ma kowa yanda mace ke baiwa ce ta Allah tun a cikin ciki an kaddara mata kadararta. Wannan biyan ruwawi ingantattu, Bukhari ko Musulun tun a ciki an bata kadararta an kare kai ma an maka taka. Kenan ba mace ba za ta kama maka talauci ko arziki. Wannan yakan sa wani lokaci akan zargi mace in kana da kasuwa ko ake aka kore ka ko kasuwa ta lalace ya da ake mace mai horar kafa ce wannan da yawa aka masa haka nan in kuma aka yi katari kai arziki ya ce mace ce mai baka kafa ma'ana mai arziki ce za ta rikawa mutumin barazana dan ta san kuma shi ma jahili ne ya ka tsoronta ya ka tsoron uwar gida dan akan ta yi arziki zaka mai barazana ta mai shantaj akan ita ce mai arziki to ba arziki ko talauci bai alaka da mace kuma anan kuma sha ka muku misali wallahi a cikin rayuwar ta yau da yawa akan samu matsala wajen aure a dangana wa mace ba mutum bace ba menene al'adunmu na nan an san kullum duk lokacin da mutum ya so aure to duk abin da aka nema zai bada so da yawa zai yi karhin zai karhin shi abin iyawa dan iya dan karamin jari ya garma kaso shi kudin mutane rabi na yan kasuwa rabi na shi an zo aure di ya kashe nashi akan akan armi sai na yan kasuwa kwana biyu da shi ɗaya ne ya ci abinci a gidansu ya sha ya ce sha komai a gidansu bai sai komai yanzu an kai mai kura sana ya ci haka man ne suke cewa ya ci ba an kai mai mace an kai mai mace yanzu shi zai sai tun daga ruwa har ya zuwa abinci kuma shi zai tsaya iyayewa ga gidan haya kaga yaunin yanzu yauni ya haushi kuma jari ya ja baya kada kwana biyu a ga kan cikanti ya ragewa ko tebar iya rage ja baya ɗan kaso su ce a an bai balas ce ba ni kana ɗan kaso an yi kai balas ya rike kwana biyu a ga kakanti ya watsi ko tebar ya watsi ya ce horakawa gare ta ba wata horakawa wannan ba riski ne horakawa ya yi ya yi akwati biyar shidda ya yi akwati biyar shidda ya kai ya kashe kudu a nan gaba daya jari ya kare in ma'aikaci ne ya kwantabin ne ko jan kudi yake ya tunkari aure an ga kwantabin ne dan babban babban mushe ne dole ya balu da yawa ya kai tsara tsara ya doki kudin mutane na kes ya yi je ya bada daga baya ta tuwo ne an gano ya ci kudi an zo control an kama shi ya ce horar kawa ba wata horar kawa a nan horar kawa take wajen wani ballistin da yawa aka dangana ma wallahi a takaice dai ba mu maganar wai horar kawa ko bakar kawa kan aure mace kadarar ta daban taka daban kuma shi ne kuma ka yi imani da haka eh sai ƙarshe akwai ɗan uwa iya buƙatar Allah ma ma ya rasuwa Allah shi ɗanta gawarta mata ta cikin addu'a ta cikin addu'a Allah shi ɗanta gawarta mata alarma yaka za mu tashi ta buƙira ka ina za mu tashi da aya ta hudu cikin fatai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أموالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما yan uwa muna cikin suratul fatah bayani da ya gabata wannan sura kamar da ɗaya albara cikin sahabbai yake cewa mutane na ɗaukan fatahun maka shi ne fatahu amma musa bai muna ɗaukan sulhun hudaybiya shi ne buɗi babba ganin bayani da ya gabata cikin nasara da aka samu a wannan sulhun hudaybiya duk da ya zo da ɓacin rai da ganin abin da aka yi akwai kaskanci mami bayanin sati da ya gabata kullum abin da Allah ya ce ko manzon Allah ya ce ko da sama da kwallo kai zaka ga abin ba haka bane ba amma hakikanin lamari ba a wajen Allah abin haka ne kuma ya tabbata ganin irin mun yi bayani da sati da ya gabata kan sulhun Hudaybiya ƙarshen lamari cikin menene budin da aka samu a zahiri kafin wancan na budin Makka wannan bu wannan sulhu daga shi aka samu damar shiga da huta tsakanin musulmi da kahurai a je Makka a dawo wannan ya kawo yaduwar da'awa a cikin Makka da karkararta da kewayenta kuma na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sulhun Hudaybiya da ana fama ne da yaƙi da ƙwareshawa da katafan da sauran yahudawa yanzu ganin an ajiye yaƙi tsakanin shi da ƙwaresh wani ba mazana dama ta farko yanzu da awa kenan za ta kai duniya ya yi takarda ya aika wa sarkin rum asalim tasalim irinta ya aika wa sarkin farisa asalim tasalim ya aika wa makokis ya kan takardu na kuma ya kauya ku samu lahiya ya musu da'awa zuwa ga musulunci ku musulunta ku samu wannan takardu da ya kai kaga yanzu kenan an huta daga maganar yankin Saudiya ko Makka da Madina yanzu kenan da'awa ta kai duniya wannan shine kiran farko da yamma wa'annan sarakuna yawa bangaren sarkin Rum yawa sarkin Farisa wanda a wancan zamani su ne kama a yanzu ka ce amurka da rasha duniya an baka nan kana wancan bangaren haka duniya take yanzu ya aika musu takardu na kira ne ma bayani ya gabata cewa wannan kira da ya aika kuma kiran ya shiga sarkin rum duk da a wancan zamanin shine sarki na daula ta rum kuma shine shugaban addini an kai mai takarda an karanta mai takarda ya ga takarda daga inda take amma da yake mai hankali ne ko da kahuri ne ya nemi sanin gaskiyar mai wannan takarda mun kanta ruwa nan a wannan wurin cikin sayar bukhari na yanda yake an an ga wani wanda yake da alaka da mai wannan takarda a karkara a kawo mini aka yi katari a wancan zamani abu sufyan yana gidan kahurci bai musulunta ba ya huto daga tawaga dan madugu ne abu sufyan madugun kudashawa ne kan kan zuwa kasuwa ya huto daga kasar sham ya biyo ta Damascus zamu ce Palestine ko zamu ce Baitul Maqdis shi kuma a wancan zamani shi Hirakal ya zo godiya ga Allah ya zo aikin haji wannan masallaci dan bautar Allah ma godiya da Allah ba shi bude cin nasara akan Farisa bayan wannan abin wakana kenan iya nan sai aka samu labarin ga Abu Sufyan ya zo zai huce ya huto daga Sham aka zo da shi fadar Hirakal da shi ya tawagar shi da suka zo ya ce to daman abin da ya sa ya ce a kirawo ka ya nemo da'atar farti ya ce su sauran tawaga ya ce a cikin kowa ya ne ne mahi kusa da mai wannan takarda da muhammad kenan aka ce abu sufiyan shi ne mahi kusa da shi alaƙas ta jini ya ce to zo ka tsaya ka zamana a gabana ku ku tsaya daga bayan shi ni bai ganin ku kuna amma ku kuna ganin shi kuna mana kuna bayan shi a gaban ku zai mu zan mai tambaya in ya yi ƙarya ku min ishara eh na aishi daga nan wasan wani ce ƙarya ce eh su min ishara ya sa shi gaba ciki ya mai tambayoyi a kan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku dan sarakuna ne a a ya taba ƙarya a a ba mu taba jarraba shi da ƙarya ba kuma ƙaruwa suke ko rabuwa suke a a karuwa suke ma'ana ba sa raguwa mabiyan shi talakawa ne ko manyan gari a a talakawa ne uwayen shi sarakuna ne ko a ba sarakuna din da ya tambayoyi rika mishi suna huta suna ruddan suka shiga don wahala ya ce a ba sa huta shi ya kare mai tambayoyi a nan hirakal cikin abin da ya mai dama abu sufiyan ya ce na tambaye ka akan maganar ɗan dangi ne ka ce ɗan dangi ne a ce kowa san wane shi ci dama annabawa ka suke tasawwa na tambaye ka mabiyan shi masu ƙaramin ƙari ne ya ko bayi ko manin gari ka ce a ya ko bayi ne ci dama haka su ne mabiyan manzanni kullum na ma tambaya akan dan sarakuna na kace ba dan sarakuna ce inda dan sarakuna ne sai in ce maka iya neman gadan baban shi ne na tambaye ka ya taba ku tattaba shi da ƙarya ko ko bai taba ƙarya ba suka ce kuka ce a'a ba taba bai taba ƙarya ba sai samu ce ƙarya ba yace to mutumin da bai wa mutum ƙarya ba zai ma Allah ƙarya a takaice dai duk tambayoyi da ya mushi suna raguwa ji ba sa raguwa dai suka rubuci daman gaskiya haka take ta cika din da ya kare tambayoyi to da ya kare tambayoyi ya san menene yace wannan mutumin da ka hudi an har abin da ka hudi haka yake ba abin sai ya mulki kasan wannan kahuwa ta kina ya mulki nan ya mulki kasan kahuwa nan ya mulki wannan wurin in dai haka shi ne yace inda zan samu dama ta ko ta hanya da inda san zan iya kaiwa gare shi in ji mure wahala wala zan kai gaban shi in wanke kaushe sha ruwan wannan sarkin rumu ne ya san gaskiya amma ba shi da rabu saboda matsayin daula wannan abin da aka yi a takaice ya yi san ya gane aka bar abu su ne ya tafi amma abin iyakan shi ya je himas himas cikin garagurrun shi ne ya tara manyan dun masu faɗi a ji a sarautar rum aka yi magama a fale na shugaban ƙasa duk kowa haidai shigo to dama ya gaya yaran shi in an shigo kowa ce bayan wata kowa kowa cikin kowa har ce ta duniya ta manya duk kowa aka shi kuri kowin gaba ɗaya daga an shi kowace kuri ta sai da kowa shi aka ko ta kowa sai tsaye sanarwa bayani na shugaba ga ga manyan wadawa ya ce abin da zan gaya muku kuna son dawomar mulkinku kuna so ku tabbata kan mulkinku ƙarshe ce wallahi ku yi mu baya ga wannan bawan Allah gaskiyar maganin manzo ne na Allah tabbas ya iya faɗin haka ci aka watsi za a watsi a bar shi a kan taka to dama ya sa a kowa sun tashi a ne a huta a bar shi kowa a ya ce ku dawo ku dawo ku dawo daman na yi haka ne zan jaraba imanin ashe kuna da imani kan addinin ku rike da kyau eh shikenan suka wa shikenan za kuma shikenan za an bi shi shi kuma yayi ne dan kare mulkin shi kaga nan annabi kenan sako ya kai haka ya aikawa ya aikawa na farisa dake shi ta kan jahili ne ko jahili jahili ke arne ne jahili ne da aka yi mai takarda sai ga an sa mai Muhammad Rasulullah ila azim wannan fars furs daga Muhammad to shi a wajen shi takarda ta manya a gama hirkata sunanka mai Muhammad Rasulullah iya ga wannan akwai amalina shi wasu da hausa sa sunan shi da farko wasu da sa sunan shi da farko ta kuwa sa sunan sunan shugaban na farisa ya ce ya kama takardu ya cira ya ce wane ne balarabe zai mun takardar haka ya kun san larabawa musulunci kai musu izza kayan basu da izza a duniya ya ce balarabe zai mun takardar haka ce bayani ya kama takardar cira ya ce kuma an kiya kuma ya ce maza maza ba da wadawa maza ku je ku ce ba da kanshi ku ji wa manzana ba da kanshi ya shi bai kai ba ya ke shi kun ya ba da kanshi ya zo gurin shi kenan aka koma ‘yan kawo manzan suka tahi madina tun daga guziba abin aka tahi a madina suka je suka ce ubangijin mu kisara ya ce ka ba da kanka maza maza aka ba annabi labari ya cire wannan takarda annabi ya ce man zata mulkahu ya shi kuma ya cire mulkin shi ya cire mulkin shi daga na ya kare ya gama yawo shikenan annabi ya ce to cewa an aken kisara ya ba da kanshi ko ce ko bari haddasa ya zan ba ku jawabi dama suka zo annabi ya gamsu mu zo musu da gashin baki gashin baki gemu a gemu a salge babu gemu ko daya gashin baki annabi duk duka huce ne amma annabi mu abin ya bashi muni ce mana amarkum wa bi hada wa mu kuna umarni annabi suka ce amarna rabbuna kisara ubangijin mu sai mana kana mu azki gemu bar gashin baki haka nan azki gemu bar gashin baki aiki ne na marasa imani na mujusawa da akuda suka ce annabi ce walakin amarani rabbi yace ku bari da sata maku jawabi garin Allah na wayewa annabi sa afiyawo su yace ubangijin naku da ya aiko ku shugaban naku da ya aiko ku sai da ni jiya cikin daren jiya dan shi ya kashe shi ku diba iran faris a yau ku diba madina ba makan wa sai kusa kusa tsakanin kilo dubu ne amma kuma ce daren jiya kana abin sai wahayi ya wuce hankalin ya wuce magana ka labaru kuma ba ce kwana uku ba daren jiya har ya koma suka ko rasi suka koma har suka je bakin iyakarsa da jazira shi sarkin musulman wanda ya turo wanda gama masu iyaka gwamnan wakilin farzo sarkin farzo a nan shi ma bai labari zai misali kajin arlis ƙashen nijar ko arewa ko sarkin shugaban kwangolin bai labari tunubu ya mutu eh haka da misali tunubu ya mutu cikin dare shugaban kwangolin bai labari amma a baka labari arlis kun babu waya babu kasar yawayi haka ne aka yi shi kenan da aka yi haka kenan yanzu ɗan shi tabbas ya kashe ɗan wannan magana shi annabi kenan an wani daga nan suna da biya duk wannan sako ya kai duniya ta walka cewa akwai wani addini kuma mai kira a yi imani ko a sha wuya don ta asali mutasalin kurin akwai barazana kuma ƙarshe kuwa wannan abin da hirakal yahudi sai da ya tabbata an ce a tarihin duniya shi na masar shi hakkyauta ya bada ta alfadara da mata mariya a ta nemi sadaka a can a yana aka aka bada ta yi mariya a can aka bada ta Allah ba kuma ɗa da ya samu iya matsanci shi ne ibrahim ɗan da ya samu ya zama to kenan wannan shi ne asalin musulunci ya shiga duniya kuma hikimar Allah an ce a tarihin duniya ba taɓa kawo daula ba a rabin ƙarni in ba musulunci ba wannan abin ya wakana a shekara ta shidda da hijira aka sulhu da biya aka samu buɗe maka shekara ta takwas annan sallallahu alaihi wasallama Allah ya bai cikawa shekara ta goma shekara biyar kacal zuwa shidda musulunci ke hudi a daula ta farisa da wacce umar bin khattab yake da magana a daula ta rum batul maqdis kasa da rabin karni a cikin shekaru yan goma shekara goma ce duka ta yawa daga wannan abu hijira kanta shekara ta sha biyar ce aka bude aka bude su sura ta sha shidda musulunci ke hudi a ji tun daga daula ta rum zuwa ta farisa haka tsarin Allah udura ta Allah ta bada ke wani shirki ya cikin aisha isra suke cewa sulhul dabiya shine babban budi to wannan yanzu muna maganar suratul fatihi wannan budin da Allah musulmi to sai Allah yake cewa manzon shi huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim Allah subhanahu wataala shine ya sabkar da nutsuwa a zakatan mu'minai don imaninsu na da ya ƙaru su ƙara imani a kan imani na shi hujji imanin bukhari sarama alamun suna cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa wannan nutsuwa wa menene abin mamaki a wancan zamani an je makka da niyyar umara ba da yaƙi aka je ba annabi da mutum dubu da ɗari biyar ga abin da ya wakana annabi ya aika ya nemi wa za a aika ya sanar da ƙoreshawa mu ba mu zo yaƙi ba mun zo ibada ne da aka aiki umar umar ya rasu wallahi ni ba ni da dangin za su kare ni amma aiki usman iya ɗan dangi ne a garin maka aka aiki usman ya je gaya ma ƙwarai akan cewa mun zo aikin umara ba yaƙi ba ƙwarai duk da al'adarsu ba sa kare wanda ya noma maka ko menene ko dabba ba kare ko ɓarawa bai kama dabba da aka ma abin harami amma yanzu hamiya ta adawa da musulunci suka ce la usman bin affan ya shiga wadan uzurin ce dan jima sai aka kawo jita jita cewa ai an kashi usman asalin mu baya kenan an kashi usman shi annabi manzala shi annabi yazo kasan wani itaciya yace to idan kuwa an kashe usman ko mun mu baya akan mutuwa ko rayuwa nan ake maganan addini ko musulunci ko mutuwa a nan aka wa na mobaya a mutum dubu da ɗari ko ɗari biyar wannan ya zo ga hannu a nan a ɗora hannu na yi mubaya na mubaya kenan akan ba za mu gudu ba ko mi za wakana ba magana gudu ba ja da baya usman bai nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura hannun shi akan daya kan daya yace Allah wannan hannun usman ne karshe dai labari ya zo usman ba kashe shi ba jita jita ce to anan da yanwa a takaice aka yi sulhu a kira wannan anan kware musulmi sun gwada siyasa ta jihadi ta yaki sun gwada wa ƙurin shawa ba ci ta wajen cin a nan anan kaɗai aka sadun salama idan ya tauhi za a rijita cin a ɗauka ka shawa wasu ka shawa ne kakka duk abu ne na su ga baci in ya kaki ka hanyar ƙasa an tare an shaho a jiki an sawa a cikin a huska shi ɗan aiken ƙurin sha ce kai wannan baci Urdu bin Mas'ud ya zo iya tsaba a salama ka san laraba suna gaman girin mutum ne in kuna yi ka he kama gemun ka ya rike kamar ana neman tausawa gemu suke rike ya he kama gemun ka abu ne ba wulakanci bane ba akwai abu kamar na neman tausaya wani ala abun girmawa ne mu anan ka taba gemu mutum bige gaze bige gaze da gaskiya to urwa ya zo iya shage wannan salama akwai shuba bin mugira shuba ya sa masu ka gulaka kayan ina ta cikin abu ba ganin huskar shi sai ya biki hannun hannun urwa ya zai targima annabi ya kame hannun ya biki hannun shi ya ce wannan kuma wane ne ci ba gane shi ba ya dan uwan shi ne shi ko a lokacin nan wansho ba iya yan uwa ne ya yi wata kato bara ya je ya kwasu da mutane kayi musulunta daga baya musulunta annabi annabi annabi ce to mu a musuluntan ka ba ta bumi da musu kayan su to iya cikin abin kun urwa shi ya biya jiya dan nan wanshi ne yace a a kai da har yanzu mu ida biye a kuma kike wannan zaka yace anan ya ce wa manzo Allah sama kakka da wannan wa'annan yaran za su watsa su barka Abu Bakar ya ce mu an nusuru minu in musulun fatar lata annabi Allah Abu Bakar ya zagi an ya zagi me musulun fatar lata kasar lata abin wasu suke ya ce ka kashi hai kashi haɗi wallata kashi haɗi wallata ce musu ɗanyen zagi na wajensu ɗanyen zagi ne musu fi zafilata mu zama zama gudu mu zama Allah mu san gudu mu zama Allah ci kashi haɗi wallata abin bautar su ka san sufa take mata sama ce a takaice da kenan wannan abun abubakar urwa ce kai kai kai kai ya ce lalle to shi kuma abubakar ya ma urwa ya mashi wani abu ya mai wani mutunci wadda bai rama ba ya ce kam ya ce in ba dan ba kana da hannu a kaina ban rama maka ba ce wallahi da ka hudu ya mace hazi bi tilka ka rama wannan ke wannan abin da kai wancan yasa ba zan rama zagin da kai ba yan wa da nan kwarai sabai sun gwada ma sun kawo bacci yan wa anan dai to wannan sulun da aka yi anan Allah ya ce Allah ya sabakar da nutsuwa suka samu nutsuwa ba tsoro magana ya mutuwa da duk abin sun zama maka ne a maka suke amma tsoron abin sun ga haida a mutu kurin to wannan nutsuwa ta zo daga Allah ne kurin ta zo da nutsuwa ta zama akan ƙahohonsu ya ce Allah shi saukar da nutsuwa fi ƙulubul mu'minin a zakatan masu imani ya zidadu imanin ma imanin imaninsu na da kai ya ƙaru a kanada kuma ku sani walillahi junudu samawati wal ard duk wanda abin da ake Allah ne jarum masu imani ne Allah shi ke da rundunar ta sama da ƙasa ta ko'ina Allah in rama sai ya gama da kahore ba maganin jihadi ya kuma jihadi amma wannan jarabawa ce lokaci Allah ce da ta sami ko inda su Allah shi ba maganin hakuri ne kunyi haka Allah su wa kana Allah aliman hakima Allah masani akan komi kuma iya komi kan tsari kan hikima eh Allah ce gaba ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها wannan abin da ya wakana na wannan jarrabawa da Allah ya wa musulmi a Hudaybiya aka samu wannan budi Allah ya yi haka don ya shigar da masu imani maza da mata gidan aljanna wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta. Cikin sulba, cikin sulba, cikin sai musulun. Ana sake cewa bayan an saukar da sotul fata wannan ayoyi, manzala ke cewa sahabbai laqad unzila alayhi laylata ayatan ahabu ilayhi mimma al-arab yace an sabkar mun a yau a wannan dare an sabkar mun da wata aya ta yi abin da ke saman ƙasa a wajena ina fata daga fata mu na kyan wannan to anan sabai suka ce hani an mari an ya nabi Allah laqad bayyana Allah azza wa jalla ma yaf'alu bika fa ma taf'alu bina ya rasulullah muna maka barkaka barkaka barkaka jin dadin ka ka more mun ji abin da Allah ya maka a wannan sulhu da biya to mu ko me Allah zai mu ko me zai mu ko me za mu samu mu me ya raba mu a jiki ya rasulullah aka ce sai wannan aya ta farko saka wannan aya kenan kuma ga raban ku Allah ya wannan tsari na hudaybiya da yawa kana liyudkhil almu'mini wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah kuma ya haka kuma ya muku haka dan ya sa ku aljanna wadda koramu ke gudana kalkashinta kuma na aljanna an shiga khalidina fiha za ku samu dawwama za ku dawwama cikin wannan aljanna a lokaci guda wa yukassir anhum sayatin zai gafarta muku kurakuran wa kana inda Allah fawzan wa kana zalika inda Allah fawzan azima samun wannan matsayi da ku samu a wajen Allah shi ma wani rabo ne mai girma a lokaci guda wa yu'adhibul munafiqina ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
kunci dai sakamakon masu imani abin da yau kana wa biya samun gidan aljanna yan uwa shine anan Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya je hudaybiya gaba ɗaya kaf manzala ce Allah ya gafarta musu duka ba mai shiga gidan wuta sun sai musulun annabi ke ce ma ya tara da matan shi akan ashabsa sai ke ce la tadkhulu jannata adam min hadhihi ash-shajara daya cikin mu suka je in saboda shajara annabi suka mu baya ga shawara ta ce annabi ce daya cikin su ba mai shiga wuta Aisha ta ce bala fa rasulullah ta shiga wuta mu hafsa ta taso Allah ka ce ba mu shiga wuta a cikin su bayan Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman qadiya ta ji hujja ita hafsa eh hafsa ta ce annabi wanda zai ga annabi ka ce ba mu shiga wuta bayan Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kowa cikin ku ya fita wuta kuma ce kana ala rabbika hataman qadiya wani abu ne wajibi kan Allah ko ya fita kan wuta ka ce ko mu shiga rasulullahi hafsa ta ce ga annabi haka ita hujja take nan an ce annabi ya mata kyara ya ce karanta gaban
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
Allah ce wa in minkum illa wariduha kowa cikin ku sai ya bi ta wuta kuma kana ala rabbika hataman maqdiya bi ta wuta abu ne wanda Allah ya dora ya wuce zaka ko ya ta wuta amma ai bayani ya gabata cewa ta bi ta wuta mai imani wani zai kaman walkiya wani kaman iska wani kaman haka da wuta amma an wuta kanta da an huce mai Allah ce gaba sun manunajin da zina taƙawo wani daru zalimi na fiya jiziya Allah ce karta gaba hafsa Allah ce kuma za mu tsiratar da masu imani daga wutar kuma za a bar azalime cikinta a gurfane kenan masu imani wucewa suke ba za ki da Allah sa cikin masu wucewa kenan shine baiwa da Allah wa masu imani cewa ‘yan dukansu gaba ɗaya dubu da ɗari biyar mafi yawan ruwaya ɗari hudu dukansu wannan ‘yan aljanna ne shi ne da yake cewa an wa mutum bushara goma da aljanna wannan su goma wanda annabi ne zama guda akwai yan wannan guda goma akwai yan badar akwai yan bayatul duwan wannan annabi kuma zama kuma yace abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna talha fil janna zubair fil janna sai tun annabi zai annabi zama guda biyar goma suna abu suka shahara ya ce naka shahara guda goma wannan zama guda annabi hudu su ne amma yan badar duka yan aljanna ne abin da yake tabbatar ma da haka haɗi bin abi balta'a gashi sahabi ne ya yi wata katobara wani kuskure babba ya aika wa kawurai sirrin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam in zai shi yaki yakan yakan fadasau yakan fadasau in zai gusum sai ya arewa in wuta da gari kamar arewa za a yi dan ayi an baka samu na wani zage musu wuta mana kai dan kasa kai labarin sai ya arewa daga baya kwana koma gusum dan wasa dan ayi da sau annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu zuwa hudaybiya bai hudi ban rashi hada kai nisa to amma hadib ya cikin musulmi shi dinda an gaya mai sai takarda da gauga ba wata mace maza ta kai ma quraish cewa ga muhammadu nan a hanya kayan su je da shi ne bakar babba shi amma tunanin shi shi ya ga kamar waya masa ya san wannan abin bai hana cin sa akan su amma shi wai don su ga ya musu wani abu iyalai a can don a tausaya musu wani tunan sakan a nan salama ana kan hanya sai ga mala'ika jibril ya zaba annabi labari ya rasulullah akwai wani daga cikinku ya aika ma quraish takarda tare da wata mace akan abun hawa kan raƙumi ta ta kai musu maza la kira ali na garban ne da kirawo sabai maza maza ku zo ku ta rauta ka rudu annabi ta ku je wuri kaza kori kaza annabi hauri ga musu ku tahi daidai kori kaza za ku samu wata mace akan raƙumi akwai takarda da aka ba ta za ta kai ma quraish ko amso sa'ali suka iske wani mata a wurin da annabi ga musu kusan wani wani abu yawa yi yawa yi suka iske mata su ce baiwa Allah ba mu takarda da aka baki da cikin quraish kace takarda su ce a babu da ya ce a akwai ya ce wallahi ko ki ba mu takarda ko mu miki zura yi goki ya mun samu ya mun samu kin tana wajen ki ta ga dai za a tsaya daga sirki ta daga kanta dan jaraba can cikin gaiki ta hudo takarda a cikin gaikin ta akan ma ta meka musu kuma ya ce ka ku bude kun kawo suka kawo takarda nan salama ya bude takarda rubutu karara min hada bin abibarta ila quraish daga hada bin abibarta ga sunan shi zuwa qurayshawa ga muhammadu nan hanya annabi ce in aina hadim kaje aka zo da shi da yazo yace hadim wannan takarda kai kai ta yace ya rasulullah ka mun gaugawa kamun gaugawa kayan gamin kurci a fiye shi zakashe shi ya ce yarasu Allah wannan ni na yawon takarda walla ba don ka kurce ma Allah ba na san takarda ta ba ta karisa komi amma na yi ne don ina da dangi ina da iyalai a can ba su da kowa don ƙwarar sha su gana musu wani abu su tausaya ma iyalai na umar ta yarasu Allah kun gaban da bibin cin wani shi gurbi kamar kurce ya babu kata mulauki ne ce annabi umar ta rasu laka babu kur mulauki ne kur a cire wuyan annabi ce umar baka san ba da hadid ya je bada kuma Allah ya kalli amra ta ifalu ma shi kun karka fata lako shi Allah mai kama da laifi Allah ya diba duk wanda ya je badar gaba daya Allah ce ku yi abin da kuke so Allah ga an gafarta muku ya ce ya je badar ba ka ba ka shi yawa zirbi ne dawa kuma ɗan aljanna ne ma ɗan aljanna ne ma gaba ɗaya ba don dole aka bar shi kenan hikimar Allah kenan kaga da ɗan badar da ɗan badar duwan dukkan su ɗan aljanna ne hikimar Allah a wajen a hudaybiya wurin sirru da aka zo akwai munafiki guda shi a cikin su Allah zai ba shi da rabo an zo ana mubaya wa shi mai wayo he je labe bayan rakumin shi shi bai zaba ya sama a shara ta kada kwasa ji adam wani mutum da mutum ce jidibin kais shi ya ji da bayan sai labe ba da kumi aka ƙare ba bai zo ba bisa mu ta wuce an ƙare ya rabo amma dole mu baya wannan annabi ya ce tabbas dan aljanna ne bai shiga wuta kina shine abinda Allah ya ma masu imani gidan aljanna alƙawarin aljanna wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta kuma masu dawwama ne a cikin har abada kuma Allah zai musu kafara kurakuransu wa kana wa kana zalika inda Allah fa azima wannan wani rabo ne mai girma a wajen Allah ya basu wa yu'adhibul munafiqina wal munafiqata a lokaci guda Allah zai azaba ga munafikai maza da mata والمشركين والمشركات الله يا عذاب ga mushrikai maza da mata zannin billahi zanna sau wanda suke mummunan zato ga Allah mummunan zato alaihim zalika sau mummunan abu kansu zai koma wa gadiballahu alaihim Allah ya yi kushi da su wala'anahum Allah ya tsine musu albarka wa adda lahum jahannam wa sa'atin Allah musu tattalin jahannama kuma makoma ta muni kara wa duniya cikin koma gidan jahannama Allah ya kiyaye wannan shi alƙawarin manaukai maza da mata da mushrikai maza da mata gidan jahannama amma masu imani su ga abin suka samu gidan aljanna Allah samu Allah masu imani nan ma dai Allah ya ce wallahi junu sama ta dadi ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
Allah dai mai cewa lillahi junudu samawati wal ardi na Allah ne rundunoni na samai da kasai kuma kana Allah azizan hakima Allah mabuwayi ne mai hikima cikin tsarin shi Allah ce gaba إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
Muhammad ke inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Allah ya ce mun aiko ka Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam ka zamanto mai shaida ga al'ummarka haka ka zamanto mai bada bushara ga wanda ya imani da kai bi dokokin Allah a mishi albishi da gidan aljanna a lokaci guda kuma a yi galgadi ga wanda ya kauce gidan wuta ka bada bushara kai galgadi me dalilin aiko shi لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
Allah ya aiko shi a wannan matsayi da tu'minu billahi wa rasuli ku yi dan ku yi imani da Allah ku yi imani da manzo na Allah wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru ku girmama shi ku ku- ma'ana ku- ku- ku karrama shi nan tu'azzimu kamar da Ibn Abbas ya ce ma'ana tu'azzimu ku girmama shi kuma ma'ana tu'aqqiru ma'ana ma'ana ku bashi mutunci ma'ana ku bashi alhurma na girmamawa na karamawa kira dauke nan a ba a girmama shi a ba a yaunin shi kuma wata sabbiyu nan kuma a Allah shi annabi kenan ku karrama shi ku girmama shi shi kuma Allah wata sabbiyu bukuratan wasila ku yi tasbihi ku tsarkake Allah game da duk abin da bai dace da shi ba kuma lokacin sahiya da marici innal ladhina yubayyi'unaka إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
na'am innal ladina yubayyi'unak an ce mubai'a kamar wani ciniki ne amma da Allah kullu ciniki ne da Allah wannan suka yi mubai'a da kai innama yubayyi'una Allah suna mubai'a ne da Allah kai tsaye sun tauba Allah tun lashe aminu mai amfusan amwalin kuma lashe aminu إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
nan kenan ciniki ne da Allah ta Allah ce inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum ciniki ne Allah ya riga ya kulla da masu imani cinikin menene za su ba da dukiyarsu da rayukansu za su ba da ransu da dukiyarsu don taimakon addinin Allah su su ba da wannan shi kuma Allah ya bace bi anna lahumul janna su ba da ransu ku ba da ranku da dukiyarku bangaranku shi kuma Allah ya ba ku gidan aljanna me za su yi masu imani yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun za su yaki cikin ɗaukaka addinin Allah su su kashe kahurai kuma su ma a kashe su eh su kashe a kashe su kuma wannan ciniki da al'ulul masu imani wa'adan alayhi haqqa wani alƙawali ne Allah ya ɗora ma kanshi kuma alƙawali na gaskiya ko ba da dukiya da rayuka ba gidan aljanna kuma wannan alƙawali a kai fi tauratu wal injil wal qur'an haka yake a taura a rubuce ko ba Allah shi ba ku ba shi dukiya da rai ba ku aljanna haka yake a injil haka kuma gashi ya zo alqur'ani dan haka wa man awfa bi ahdihi wani abu ya yi min Allah waye ya Allah cika alƙawari babu da haka fastabishu bi ya kula zubatan ku yi albishir da irin ciniki da kuka yi da Allah kuma yace wa zalika wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma a wajen Allah kenan wannan Allah ce innal ladina yubayyinuka wannan innal ladina yubayyinuka wannan suke mubaya'a da kai innama yubayyinuna Allah kullun a barka suke ba suna yi ne da Allah kai tsaye yadu la fawqa aydihim hannun Allah a saman nasu kun tsaya a nan kurum ba ruwan da kaifiya eh eh ya Allah kurum hannun Allah a saman nasu Allah ya ce fa mannaka fa inna ma yankusu ala nafsi duk wanda ya warware wannan alƙawalin da ya doka da Allah na taimaka ma addinin Allah ko mutuwa ko rayuwa baja da baya wanda ya warware wannan alƙawalin to fa innama yankusu ala nafsi sakamakon wani alƙawali kan shi ya wasiya ba Allah yawa ba eh kuma yace wa man aufa bima ahada alaihullah duk wanda ya cika alƙawalin da ya ma Allah da ya doka ya cika to fa sawfa yutihi ajran azima shi kuma Allah zai ba duk wanda ya cika alƙawalin da ya doka shi zai ba shi lada mai girma shi ne gidan aljanna Allah ce gaba
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا ‘yan wasan ƙur'ani cewa da ta yi daga Allah. Wannan abin, wannan sura, kun ayoyi sun sabko an bar biya hanyar maka ba a je Madina ba. Allah ke sabkar da wannan ayoyi kuma ga abin da za a yi in kun je Madina, munahukai da aka bari a gida wanda ba su je ba, Allah ke ga irin kalma da za su muku. don in ba musu qur'ani ba yakta ba yakta ta ko aje ko kai ce gulma ga ko amma dole haka suka wuce kuma an ba da labari gashi in ka je gida ka kuma madina wanda ka bari a gida ga irin kalma da za su mutu kuma ana zuwa nufsul kalma ita suka yi ya Allah ya ce sai ulakal mukhallafun wanda aka bari a gida min al-a'rab na larabawan kewayen madina kayan ku kayan ku je gari za su kare ku ai mu shagalatuna amwaluna wa ahluna ai ya Muhammad kulawa da kamar sai dabbobi ma sace da yaran mu kanana muna tsora kai musu hari ai a koma daga baya ai ko zargo kulawa da iyalan mu da da dukiyar mu shi ya doki hankalin mu ba mu da ba mu samu daman huta ba fastagfir lana ya rasulullah alqam mana Allah ya gafarta mana kura kura haka za su faɗi Allah ya ce in kai je haka za su ga maka dan ta sai ulu sai ulu za ta faɗi a gaba in kai je Allah ya ce ya ƙuluna bi alisati malas fi ƙulubin wannan alama annabi ya ga matsala za su gaya mu haka amma kakka yarda da su abinda suke hodi a baka ba shi bane ba hazuci ƙarya suke ba gaskiya bane ba tun Allah ga mishi haka suka maka amma kakka yarda suna hodi da harshen su abinda babu shi a cikin zuciyarsu to ga gaya musu faman yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum taran aw arada bikum nafa gaya musu wannan ke yake da kuke in Allah waye zai yi muku magani in har Allah ya so ya nihin wata cutarwa kisa ko nan akan ku ko ku Allah sai ba ku wani an ku amfana na bu tambaye su wane ne zai iya hana Allah yi ko cutarwa ko amfanarwa waye zai iya mallaka ya hana Allah ya abin da yake so da ku dan haka bal da haka nan ba wani mai iya kare musu wata cutarwa in Allah ya ya nije su haka ba mai hana samun amfani idan Allah ya nace su wurin cewa kana labi ma ta'amaluna kabira Allah duk abin da suke gaba daya ga ya masa Allah iya cikakken masani ya kanshi abin sai kullana muna wuce Allah ya sani Allah ce
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
Allah kai murana ta yau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته